الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sada mu a yau a Litinin 26 ga watan Ramadan, a daidai lokacin da muka saba gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallaci na Juma'a mai albarka wadda ke bayan NTA na Alhaji Dallawan Indus, wanda idan ba mu manta ba jiya mun karanta aya na 177 cikin Suratul Baqarah. wadda akwai alkawarin da muka yi da ƴan uwa dangane da wasu abubuwa muhimmai wanda suka shafi addinin musulunci suka shafi al'umman musulunci gaba ɗaya dangane da rudani da rikitar wanda ake kawo shi cikin samarin al'umman manzon Allah wanda annabi Muhammadu ya ce idan aka yi batanci wa addini masana suka yi shiru to la'antan Allah ya tabbata akan waɗannan masana to mun yi alkawarin dukkanin batancin da ake yi ma addinin manzon Allah ake yi ma annabi Muhammadu da iyalan manzon Allah da sunan sunna mun yi alkawari za mu na ɗauko abubuwa bibbiyu muna tattauna waɗannan nuktoɗi ɗin liyahya man hayaya an bayyina wa yahluka man halaka an bayyina wanda ke da shiriya Allah zai sa ya shiryu kamar yadda na faɗa muku na nana ta muku wallahi wasu da dama Allah ya saurka musu da shiriya dangane da waɗannan karatu da waɗannan nuqatu masu muhimmanci da muke karanta muku mutane da dama sun samu fahimta sun samu shiriya duk da ana ta yi mana bita da kulli a gidajen rediyo a kafafe domin a ga cewa wannan karatu namu bai je yanda ya kamata ba amma kuma wa yamkuruna wa yamkurullah tana shirya makirci Allah yana nan yana warware wannan makincin amma su sani wallahu khairul makirin wallahu khairul makirin duk abin da suke shiryawa Allah ya sani mu ba mu kama sunan kowa tun da nake karatu ban taba kama sunan wani ba idan muka ji sifan mutum ya fito to karatun ne ta fito da sifansa ba ni na karkata na kawo sifansa ba ni ba na kama sunan kowa a karatu na hujja da dalili shine abin da nake ambata kuma wadda suke baraha sar da mu suke rigima da mu sun rasa hujja ne sun rasa dalili da a kwace musu mabiya shine suke yin yaƙi na zagon ƙasa tun kafin mu je ashirin ga watan ramadana muke da labarin wadda suka je gidan rediyo suke tura saƙoƙuwa da kuɗaɗe da makirci domin wallahi a kaɗa karatunmu amma Allah bai yadda ba kuma ba zai yadda ba Allah da ya tsaga bakin da ta fito take ƙaryan sunna gidan rediyo to dole Allah dai tsaga bakin da zaka fayyace gaskiya da ƙarya ta fito da ainihin sunna na manzon Allah yanzu da mu da su suwaye ahlus sunna waye yake kafa hujja da hadisan manzon Allah waye yake kafa hujja da ijma'i na malamai mu ne mu ne tun daga kan masailu da na dauko na sallan juma'a alhamdulillah mun gode ma Allah dalilin wa'annan masail wahabiyawa da dama sun tuba mun gode ma Allah da mas'alar da muka dauko ta salatul fatihi muka karanta ma duniya muka ce gata nan amma suna koyewa suna koyewa ba su son a san wannan abun sai daga baya suka zo suna ta karantawa a masallatan su sai dai suna illata abun illata abun kuma guri ya kure suna suna karantawa ma gurin karantawan muka gaggama afizu da bullet bama wannan sai shike bullet ma bama bamai alqanabiru bama bamai shike takewa na kurakuri duk muka yi musamaha akai ba mu kama sunan kowa ba sai mu da muke abin mu muke fayyace wa mutane gaskiya wai mu ne da ana mana zaban kasa to muna kira zuwa ga wannan gidan rediyo na albarka su yi mana adalci su yi ma ɗariƙa adalci su yi ma sufaye adalci mu ma 'yan ƙasa ne kuma kuɗi muka biya min yadda duk yadda aka ji min kira sunan wani a yi editin a kau da wannan wajen amma idan karatu ne ta biyo kan wani to idan an ɓoye an yi ha'inci ma addinin manzon Allah karatu ko ta kan iyayenmu ta biyo za mu warware ta ina ruwanmu da wani babu ruwanmu da kowa abin da ke gaban mu shine gaskiya ta bayyana ma samari yanzu duk yadda ka ɗaga ido a nan dai samari ne babu iya ganin ka kuma kowa burin sai ji gaskiya za ku yadda a ɓoye gaskiyan ba za ku yadda ba yawwa ku faɗa musu ji ba za ku yadda ba masha Allah abinda za mu fara ɗauka a cikin masail guda guda bakwai da na lissafa mana daga cikin munanan aƙidun wahabiyanci wanda wahabiyanci take zare da abawa wajen sai ta ga ta dasa wannan aƙidan a zuciyan al'umma wanda nace insha Allah zan fito mana da wannan abun kuma na karanta mana waɗannan abun a cikin littattafan malaman su sai mu nisanci wannan fahimta suna ce su ba wahabiyanci bane su ƴaƴan waye in su ba ƴaƴan ƴaƴan wahabiya bane su waye suka rene su wahabiyan nan jama'an Muhammadu ibn Abdul Wahhab ne wannan Muhammadu ibn Abdul Wahhab duk wanda ya dauki kitabu tauhidi zai ga irin yanda yake mai da Allah jiki yake mai da Allah sura ku dauki kitabu tauhidi ku gani da ku ga yanda yake mai da musulmi mushrikai suke mai da kafirai suke mai da kafirai masu addinin Allah uku ne suke mai da su musulmai yana nan cikin kitabu tauhidi ko ku dauki usulus salasa duk za ku ga waɗannan miyagun akidun nasu shine akidan wahabiyancin ai ku sani fa wahabiyanci shine a raba ku da manzan Allah za mu rabu da manzon Allah Shehu Ibrahim ya ce takistu rasulallahi takistu rasulallahi fi kulli awqati ma'ashi wa kasbi fahwa li khairu aqwati Shehu Ibrahim ya ce fa'asartu hubbal mustafa duna ghairihi walau umma kulsumin walau kana maryama to mun san annaba a jikin mu yake ba za mu rabu da shi ba to da awansu shine mu rabu da manzon Allah shi yasa aka zo anguli da kan zabu sai a ce muku sunna sai kun tafi yiwu za ku ji sunna sai a ce muku annabi baya da albarka bayan sahabbai suna neman albarkan annabi Muhammadu suna shan ruwan alolan annabi suna shan kakin annabi suna cin farcen annabi suna kokuwa akan ruwan rigan annabi Muhammadu rawal bukhari روى بخاري ثم مسلم أيا مماري إن ابتسام الشعر بين صحبه علامة دلت على جوازه الطبراني ثابت وأحمد رووا حديثا للسكات يسند وقال كالد ابن الكلنس واتي يوم يرمو كفذاك ما هو إذ فيه شعر للنبي تبركا فذاك حق سن أن يبرك wannan tabarruki da wannan tawassuli su suke so su shi suke so su hana ba zai hannu ba wannan shine aqidan wahabiyanci ba da kuma halatta jinin musulmi abinda aka yi kenan a Saudiya a farkon mulkin Alu Saud farkon abinda aka yi kenan aka yi ta kashe musulmi jikokin manzon Allah ake bi gida gida ana yanka su wannan kuma aikin wahabiyanci ne gida gida ake yi ake yanka jikokin manzon Allah mu nemi fitnatul wahabiyya za mu ga duk waɗannan ta'addanci ba za mu ɓata lokacin mu akan wannan ba sai an taɓa su su ba wahabiyawa bane to ga abubuwan za mu karanta cikin littafin malaman su abin da nake so mu fara karantawa shine mas'alan ta mai da Allah jiki mas'alan ta mai da Allah jiki suna suranta Allah da mutum suna suranta Allah da halittunsa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya nisanta gaba da sifofin halittu laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah babu wani mai kama da shi ko mai misaltuwa da shi shine mai ji mai gani abinda zan fara kawo mana abinda Ibn Battuta ya faɗa cikin rihilarsa ya faɗa cikin rihilarsa shafi na 90 yace wa kana fi dimashq akabirul fuqaha'i yace a dimashq akwai manya manyan faqihai na mazhabar hanbaliya yace a cikin su akwai wani malami sunansa Ibn Taymiyyah yace na je wani lokaci na ziyarci masallacinsa na faɗa mana a duba rihila ta ibnu baduda shafi na 90 daidai zuwa shafi na 93 zamu ga wannan bayanin da ya yalwata yace ya ziyarci masallacin ibnu taymiya wa huwa ya'izu an-nasa 'ala al-minbar yana yin wa'azi wa mutane akan minbari wa yadhkuruhum ko kuma wa yadhkuruhum yana faɗakar da su fakana min jumlati kalamihi أن الله ينزل من السماء كنزول هذا daga cikin maganganun da ya faɗa sai ya ce Allah yana saukowa daga al'arishi kamar yadda kuka gana sauko sai ya sauko matakala uku kamar yadda wannan mimbarin yake sai ya sauko matakala uku sai ya ce haka Allah yake sauka ka duba rinila na ibnu baduda shafi na shafi na 90 daidai zuwa shafi na 93 zaka ga wannan kauli amma kada wannan a fake a ce wannan wani ne ya faɗa a kansa zamu ji cikin darjajjun maganganu na maganarsa da bakinsa ga min hadis sunna mun zo da ita a ciki za mu karanta muku sannan hafiz ibn hajar ya faɗa cikin addurarul kamina addurarul kamina mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da biyu ya kawo irin wannan fatawa na ibnu taimiyya kan cewa allah subhanahu wa ta'ala yana sakowa daga al'arshi kamar yadda mutum yake sakowa a matakalan gidan sama wannan ba aqidan musulmi bane Allah saukan Allah ai ba sauka bane irin na intiqali ba haka saukan Allah yake ba ko da ayoyin da suka zo da ma'anan zuwa malamai ahlus sunnati wal jama'a al ashaira idan suka zo irin ayoyin da yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to ba su ce waja'a yazo Allah baya zuwa irin namu Allah ba jiki bane da dai zuwa irin namu sai dai waja'a amru rabbika haka suke fassarawa wa'annan suna daga cikin ayatun mutashabiha ayoyi mutashabihai dama kuma Allah ya faɗa mana munafikai da suna rikan ayoyi mutashabihai ibtiga alfitnati ibtiga ta'wilihi suna neman fitina suna neman su fassara amma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah waratikuna fil ilmi wanda suka san tawilin shi wanda ya san tawilin shine Allah sai kuma wanda suka tsantsanta cikin sanin ilimi wannan kenan sannan ibnu taymiya ya faɗa cikin majmu'ul fatawa ga tana zo da ita ina majmu'ul fatawa ba ni ita ga ta majmu'ul fatawa fatawal kubra ta ibnu taymiya wacce aka dabba'a ta a maktabatu maktabatu darul ilmiya ko maktabatu darul ilmiya wanda aka yi shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da shekara wato dubu ɗaya da ɗari da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda aka yi shi hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar 2004 kenan ɗaba'a na farko gashi nan a mujalladi na uku ibn taimiyya yana faɗa ya ce inna muhammadar rasulullahi صلى الله عليه وسلم له مجلس بجوار الله النبي أنا دوان وجي ودى دي زونا عجيسا الله وندى يجلسه ربه على عرشه معه وبنجي سدي زونا دشيء الأرش عجيسا wato ma'ana Allah yana zaune akan al'arshi annabi Muhammad Allah ya bar ma annabi Muhammad dan wani waje kadan wanda annabi Muhammad kuma zai zo ya zauna kusa da shi a'udhu billah Allah ba ya zauna akan al'arshi جل عن التمثيل والتشبيه وعن مكان يستقر فيه لأنه كان ولا مكان في الأزل لم يهوه الزمان الله باية مثلتوا باية كمنتوا باية دوجين دبي زونا تعالى الله عن ذلك ولوا كبيرا أي الأرش كم الله ديتي الرحمن على الأرش استوى malaman ahli sunna sun gama magana akan wannan duba fadin imamu malik yace al-istiwa ma'lumun والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة inda istiwa'i sananne ne kaifiyan yanda Allah yayi istiwa'in majhuliya ce da wani zai faɗa da Annabi Muhammadu ne da yaje saman sammai zai ce ga yadda Allah yayi istiwa'in amma Annabi Muhammadu ma bai ce ya ga ya ga Allah ya zauna akan al'arshu ba wani kuma zai iya ce abin da yasa ai Annabi me yasa Annabi ya je sama tunda Allah ba a sama yake ba annabi ya je sama ne domin a nuna ma sama akwai na gaba da ita shine manzon Allah idan an yi an yi an yi an yi an yi ma annabi Musa wahayi a kasa iznadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa to annabi Muhammadu ba a kasa za a yi da shi ba dan ya fi Musa idan an yi da annabi Yunusa a cikin ruwa annabi Yunusa wa nada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to annabi ya shige yanan sai dai fakana qaba qausaini aw adna shi yasa aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi saman sammai ya shige sammai guda bakwai tab bayan ya shige sammai bakwai ya shige al'arshu ya shige mustawa ya shige rafrafu ya je gurin da babu komai babu kowa ko an faɗa mana a saman al'arshi akwai wani abu babu komai wannan wajen an keɓanci wannan wajen ne domin manzon Allah ya gana da Ubangiji a nan Allah nan dai da Musa ya gana da shi a ƙasa shi ne wanda annabi Muhammad ya gana da shi a sama bambanci shi ne wannan maɗaukaki ne da ya fi kowa ɗaukaka to dole sai an kera halittu kaf kafin a yi munajati da shi sai da aka shige komai ya zamanto babu wani halitta a wannan bigiran sai aka ce to wannan shine kadamin ka ya rasulullahi asrabika allah laylan iz malaikuhu والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به من سقط لسيدهم كالشهب, كالشهب بالبدر أو كالجند للعالم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاغتله النبي مقام makaminsa a al'arshi yake shi yasa ba a yi magana da shi a ƙasa ba har yanzu daga cikin aƙidansu wadda suke ce Allah jiki ne yana da gaɓoɓi na da gululin ido wadda yana nan cikin minhajis sunna ibnu taymiya ya faɗa cikin wani littafi mai suna bayanu talbisil jahamiyya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da saba'in da uku yana ce inna allaha alal arshi jama'a ku bude kullun ku kuji inna allaha alal arshi allah yana kan al arshi wal malaikatu hamalatul arshi malaiku su suke dauke da al arshin tashuru bi tikil jabbar suna jin allah ya musu nauyi wallahi ga ta nan cikin bayanu talbisul jahamiyya mujalladi na 1 shafi na 574 kun ji akidar su ko to mu je gaba ba shi kadai ba ibnu qayyim ya faɗa cikin bada'i'ul fawa'idi mujalladi na hudu shafi na arba'in yace inna allaha yaqudu alal arshi wa yuqidu ma'ahu muhammadan Allah yana zaune a al'arshi kuma zai ɗauko annabi Muhammadu ya zaunar da shi akan al'arshi a'udhu billah hashan lillah subhanallah hadhihi laysa min aqidatil muslimina wallahi wannan ba aqidan musulmi bane duk wanda ji cewa Allah wai na sama ya fake a sama to ya san cewa tauhidin maguzawa ne tauhidi ne na maguzawa Allah yana sama amma bai keɓanta a sama ba sama ba jiha ce wadda Allah ya keɓanta da ita ba mu ɗauki littafin nan na ashahar sani الملل والنهر زامو ga bayanin da yazo yana yi akan al-ashaira yace mazhaban ash'ariyya ita ce mazhaba ta ahlus sunnati wal jamaa kuma dan podiyon da kake kiran sa kana neman karaba dan podiyo da kai ka samu makafa wallahi dan podiyo babu kai babu dan podiyo dan podiyo bakadire ne bakadire ne da ko littafin ɗansa al-infaqul maisur zaka gani ɗauko littafin salam ma balagtu da ka gani kai ba sai ka ji nan ba ɗauko syllabus na yan haya islam al islamu fi najeriya za ka gani aka ce maka shi qadiriyyu dariqati ne malikiyul mazhabi ne ash'ariyul aqidati ne in ka ɗauko za ka gani a rubuce shi ba qadire ne dariqan sa qadiriyya ne sannan kuma mazhabar sa ash'ariyya ne mazhabar sa ba irin mazhaba ce ta cewa Allah na sama ba haka mazhabar sa yake ba duk ahlus sunna babu wani ɗaya daga cikin jagororin ahlus sunna da yace Allah ya ce banta a sama wallahi tallahi babu shi ba su fassara ar-rahmanu ala al-arshi tawa da cewa Allah na sama ba wannan dai akidar su ne shi yasa muke fito muku da akidar fili ku ji ku sani kuma kada a zo a muku ƙaryar sunnan manzon Allah duk wanda yace muku Allah yana sama sai ku ce to yaya zaka yi da ayan ma yakunu min najwa sallatin illa huwa rabi'uhum wala tamtatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum ya za su yi da shi sun kafirce da ayan ne sun kafirce da wa huwa ma'akum wa huwa ma'ahum ma'akum aina ma wa huwa ma'ahum aina ma kan sun kafirce da ayan ne sun kafirce da wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun sun sun kafirce da shi ko kuma sun kafirce da wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ne sun kafirce da innan ayoyin ne ko kuma sun kafirce da huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah idan ayoyi sun zo sun ce Allah yana sama to ayoyi sun ce Allah yana tare da bayinsa tarayyar ne ba mu san wata irin tarayya bane ba mu san wani irin tarayya bane to kun ji aqidar su har yanzu madja'i na na na na ibnu qayyim kenan da na faɗa muku cikin bada'iul fawaid mujalladi na na hudu shafi na na 40 har yanzu ibnu taymiya yayi wata sako mai suna kitabul arsh a cikin littafin yana cewa a shafi na na 102 yana cewa inna allaha yajlisu ala al-kursi wa qad akhla minhu makanan yut'idu fihi ma'ahu muhammadan a'udhu billah Allah yana zaune yajlisu fa yace yana zaune akan mene akan kursi wa qad akhla minhu makanin ya bar wani dan waje dan karami yake idu fihi ma'ahu muhammadan wai wanda zai zaunar da annabi muhammadu a wannan wajen ka duba cikin kitabul arshi na ibnu taymiya shafi na 102 daidai wanda abu hayan al-andalusi yayi ta'aliki ma wannan wannan maganar da yayi har yanzu ka duba bayanu talbis al-jahmiyya na ibnu taymiya din mujalladi na daya shafi na 568 yace walau qad sha'a lattaqarra ala zahri ba'udatin yace da Allah ya ga dama da dai iya zama akan bayan sauro ku ji wannan magana walau qad sha'a da Allah ya so lattaqarra ala zahri ba'udatin da ya zauna akan bayan sauro fastaqallat bihi bi qudratihi wa lutfi rububiyyatihi sai ta dauki nauyinsa wato da kuduransa da kuma lidufin rububiyarsa sai ce fa kaifa alal arshil majid to ta yaya dan Allah ya ce yayi istiwa'i akan al arshi wai Allah zai iya daidaita akan bayan sauro ba kun ji wannan to mu je gaba har yanzu ka duba ka duba ka duba minhaj ga tana zo man da ita minhaj sunnati nabawiyya fi fi nabdi kalami shi'ati wal qadariyya ga tana zo da ita yana cewa a shafi a mujalladi na daya shafi na ɗari biyu da goma daidai yace innahu yataharraku wa taqumu bihi alhawadith wal a'rad Allah yana motsi Allah yana motsi a uzubillah wai Allah yana motsi akan al'arshi al'arshin har kara take ki ki sabila da nauyin Allah ban muku ƙarya ba littafi na karanta littafi na karanta me nema gashi nan idan baka da shi ka zo don nuna maka ina da majmu'ul fatawa din da fatawal kubra din da ita min hadis sunnati nabawiyya din duk wanda ka zo da akwai ta zan fayyace maka mu maganan hujja nake har yanzu ka duba cikin bayanu talbisil jahaniya din mujalladi na ɗaya shaki na ɗari hudu da ashirin da bakwai yace kai babu wani rikitarwa wa ma shay'un ashbaha wa albasa babu wani abu wanda ke rikitarwa ko wanda ya rikitar ya rudar alal haddi dan an ce Allah yana da iyaka wa man lam ya'tarif bihi wanda yace Allah baya da iyaka yana ko ina faqad kafara bi tanzilillah ya kafirce da ayan da Allah ya saukar yana nan cikin bayanu talbisul jahiliya mujalladi na 1 shafi na 427 har yanzu idan muka duba littafin ibn tamiya at-ta'sis ne suna at-ta'sis fi raddi asasi at-taqdis mujalladi na ɗaya. shafi na ɗari cif zuwa shafi na ɗari da shida ya ce walam ya zumma ahadun min as-salati ahadan bi annahu mujassim ɗaya daga cikin magabata babu wanda ya zargi wani yake masa mujassimi yace dan ya ce Allah na da shi laifi ne yace babu yace wala zam wala zamma mujassima kuma babu wani ɗaya daga cikin magabata wanda ya zargi mujassima yace suna da laifi dan sun ce Allah yana da ciki sannan daga karshe karshe mu duba littafin ta at-ta'sis din wanda na faɗa mana yanzu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da ɗaya gaba kaɗan yace walaysa fi kitabillahi wala sunnati rasulillahi wala qawli ahadin min as-salaf ummati wa a'immatiha annahu laysa bi jismi yace duk magabata babu wanda yace Allah ba jiki bane dan haka Allah jiki ne wa anna sifatahu ajsaman wa a'radan sufufin Allah jiki ne da kuma girma mun yadda da wannan wannan shine sunna wannan shine addini haka Allah yake to mu sani tun daga gurin aqida suka fata aqidan musulmi kuma suke ta kokarin yanda za su fata aqidan musulmi da su dage maka su ce a tatau Allah na sama daga nan kuma ana ce maka Allah na saman nan da a fara subanta maka ji a ce maka yana da hannu ai yana da hannu yana da ido yana da kafa yana da yana da baki yana dariya yana kuka duka suna faɗan wallahi duka suna faɗan waɗannan magana kai akwai littafin batalaban da na gani sunan littafin Allahu ya da haku Allah yana dariya da Allahu ya biki kuma duk waɗannan sare sare yadda da akwai hadisin da yace Allah yana dariya kan mumini amma kuma waɗannan hanyoyin da suke bin hanyoyi ne yadda da su sufanta maka Allah a zuciyanka daga lokacin da ka fara jin cewa Allah yana da irin waɗannan sifa na halittu kuma wallahi ka zama kafiri ka fita daga cikin musulunci ta ka mi a hankali mi a hankali gaskiya daga karshe zan sake ba mu hujja a cikin at-ta'sis din nasa mujalladi na dai shafi na 111 yana ce wato walbari subhanahu fawqal alamin fawqiyya inji ibnu taymiya kenan yace Allah ubangiji yana saman du yana saman sama yana saman sammai kenan yace fauqiyatun haqiqatin yace saman da Allah yake ciki sama ce ta gaske ba wai cewa fauqiya ce ta rutuba ba sabila da malamai sukan ce Allah da yace ar-rahmanu alal arshi stawa to yana nuna rutuba ne da girman ubangiji to shi kuma yace a'a fauqiyan haqiqa ce Allah yana zaune a saman ya fake a wani waje a saman a saman ma akan al'arshi akwai ayin hadisi akwai gurin da kake cewa ma yakan sako akan jaki da sauransu to ba mu san mu bata lokaci akan har yanzu idan ka duba minhajus sunna din mujalladi na biyu shafi na 76 da ka ga yana cewa wallahu alal arshi wal kursiyyu mawdi aqdamaihi Allah yana kan al'arshi amma ya daura wato ya saka kafafuwansa akan kursiyyu to ƴan uwa na kawo mana wannan ne na kawo mana wannan ne domin na nuna mana kaɗan daga sharrin wahabiyya kuma wallahi billahi wallahi billahi in ba mu dage ba kun ga wannan karatun da suke so su dakile din wallahi in ba mu dage ba muka bari mutanen nan suka ci gaba da shiga rediyo suna batar da ƙauyawa wallahi muna ji muna gani za a raba ƴan uwanmu da musulunci a raba su da ƙaunar manzon Allah muna ji muna gani dan haka fito da hujjanka na fito da nawa da ka gama sharrance sharrancenka akan jawahirul ma'ani ka gama tsallakallan ka kace an ce salatul fatih ta fi qur'ani a ina aka faɗa a jawahirul ma'ani a wani shafin a ina ka karanta a ciki babu amma mu gashi da shafi muke faɗa muku da feji da shafi da feji mu ba wai muna maganan zagi wane tsoho ko kuma wane samari ko kuma wane dafta ko kuma wane kurafa mu duk babu ruwanmu da wannan mu ruwanmu shine fito da hujjanka hujjanka ya kwace ka akan matsalan juma'a ya ɗibi kashinsa ya ɓace akan matsalan matsalan matsalan salatul fatih ya ɗibi kashinsa ya ɓace to ya ga abin ta zo masa wato ta zamo masa wuta ta ko ta ina shine ya fito ta bayan gida ya saka wani dan kwikwiyo wai shine dai tare ni to bismillah fal yada unadiya duk wanda za ku zo da shi ku zo da su mu kuwa muna nan muna nan da hujjojin mu abinda zan faɗa mana na gaba abinda zan faɗa mana na gaba a cikin minhajis sunna da mana faɗa mana suna cewa daga cikin maganganun su sai da Fatimatu Zahra radiyallahu ta'ala anha bari ku ji maganan da suke faɗa mata yana za ku san cewa lallai suna sukan iyalan manzan Allah nan bayan sun soki manzan Allah wani mai yabanna na Fatima yana ce la warabbi bi haqqi daha ajiki la yaqirru almadihu illa fiki bid'atul muktari wal jiz'i hukmul kulli yudihi kullu ma yurdiki yace na rantse da darajar mahaifinki yabo ba zai yi dadi ba sai an miki ya sayyida zahara yace tsoka ce ta jikin manzon Allah duk abin da ya miki dadi yana dadi wa manzon Allah Allah yarda bi ridaha wa yaskhatu bi sakatiha Allah na yarda da yaddanta na kishi da fishinta wannan hadisin ma sai da Ibn Taymiyyah ya musa wannan hadisin to zan faɗa mana wannan na gudan sai mu je kai tsaye kawai mu karanta ayan da zamu karanta Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin Minhajus Sunna mujalladi na hudu shafi na 246 daga shafi na 244 zuwa shafi na 246 mu ji abin da yake fara yake cewa min al ma'lumi li kulli aqilin anna al mar'ata idza talabat malan min wali amri yake yana daga cikin sananne ala kulli aqilin akan kowane mai hankali anna al mar'ata wata mata wai wata sai da ba mane wata mata sai da ba mane wai wata mata wai idza talabat malan in ta nemi kuɗi min wali amrin daga shugaban jagoranci na zamanin falam yudiha iya iyahu bai ba ta wannan kuɗin ba li kauni hala tastahiquhu inda hu sabila da bata cancanci wannan kuɗin ba walam ya akudhu shi din bai rike kuɗin ba walam yudihi li ahadin min ahlihi kuma bai bada kuɗin ma wani daga cikin iyalansa ba wala azdiqaihi daga ko kuma daga cikin abokansa bal a adahu li jami'il muslimina ya bayar da wannan kuɗin ne ma sauran musulmi gaba daya wakila sai aka ce anna daliba gadiba alal hakimi shi wanda yazo yana neman wannan kuɗin yayi fishi da jagoran wannan zamanin wai sai da fadi mani wai anna daliba wai ita ce wai ta zo tana neman kuɗi kudin da ba haƙƙinta ba ba sai da Fadima ake wannan su'ul adabi wanda an rawaita cewa sayyidina Abubakar ya je har gida gurin sayyida Fadima kafin sayyida Fadima ta yi wafati ya nemi musalahanta ta yi masa addu'a ta yace masa amma ka ji mutumin nan sabila da yadda zuciyarsu yake akan ahlul baitin manzon Allah kazamar zuciya ce cewa ake wai sayyida Fatima imra'atun wai wata mata wai wata mata daga karshe sai yace wai idan dai wai har fada da ake yi ita ma'asuma ne fa ayyu madhil li talibi fi hadha al-gadabi wal yamuda ayma wanda yazo yana neman kuɗi akan wannan bikin law kana mazluman mahadan idan ma an zalunce shi ne da gaske lam yakun gadabahu illa lid-dunya baya fushi sai akan duniya wai sai da Fatima ne take fushi akan duniya to kun ji mawkifin su akan sai da Fatima kun san kuma duk mai fushi akan duniya yana cikin menene yana cikin munafikai ne duk wanda kace yana fushi akan duniya munafiki ne wannan ya fake da addini kuma yana fushi akan duniya kamar yadda Allah ya faɗa wa minhum man yalmizu fi sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yasqatun ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله لقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا وإلى الله راغبون سورة التوبة آية نهم سنة بقول to kaga wannan da'ani ne cikin hakkin sai da Fatima da'ani mummuna da kadari to duk muna faɗa muku in mun ce muku sun ce iyayen annabi yan wuta ne shi ku ga abin da sauki idan mun ce muku sun ce sun zagi sai na alje ku ga abin da sauki to ga yar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam mahallin ta a gurin su shine muhallu ta'ani wal muhall muhallu ta'ani wal wal qadhi shine mahallin da da a zage ta a muzanta ta sai yasa ba su kaunan su je an kira wani abu na ahlul baitin manzon Allah ana kira da su ga idan su ya zazzare hankalin su ya tashi in an kira Allah su ki su ce an yi zikiri da yawa yura'una nasa wala yaskuruna Allah illa qalila riyakan tin iya idan an je wajen neman kuɗi su ne a gaba-gaba amma idan wajen zikiri ne da ka ga sunan noke ana fara magana su ce bid'a ne to wannan biyu kenan da na karanta mana saura biyu kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji za mu karanta abin da ya samu daga cikin ayoyin alkur'ani Allah ramma bismillah insha Allah kuma ranar Laraba za mu dafa tafsirin mu albarkan manzon Allah ranar Laraba da daddare muna gayyatan kowa a ko ina yawwa ranar laraba insha Allah za mu dafa tafsirin Allah ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من عقيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وعداء إليه بإحسان ذلك تكشيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الكساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وعباء إليه بإحسان ذلك تكفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم Allah ya ce ya ci gaba da cewa bayan ya faɗo mana hanyoyin da nagarta zai tabbata laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi hazwa karshe dai da Allah ya ce ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun sai Allah ya ci gaba da kawo bayani akan wato kisasi na wato wani ya kashe wani shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ku mu'minai an rubuta muku al qisasu wato karban wato al qisasu bin diddigi wajen wanda aka kashe idan mutum ya kashe wani to za a bi masa diddigi a bi masa kadi al qatl jam'i ne na qatil to al qatl shine jam'i din Allah subhanahu wata'ala ya rubuta ya fardanta a gare ku alkisasu bin diddigi da bin kadi fil qatla cikin wanda aka kashe su al hurru bil hurri idan mai yanci ya kashe mai yanci sai a kashe shi wal abdu bil abdi haka bawa in ya kashe bawa sai a kashe bawa wal unsa bil unsa haka mace idan ta kashe irin wanta mace sai a kashe ta faman ufiya lahu min akihi shay'un amma wanda aka masa rangwame daga dan uwansa wato kaman maganan diya kenan mutanen da aka kashe musu suka ga cewa wato a ba su diya to babu laifi fattiba'un bi ma'ruf bil ma'rufi sai su bi sai su bi kadin abinda suke nema na diyan bil ma'rufi da kyautatawa shi kuma wanda yayi kisan zai biya diyan to wa ada'un ilaihi bi ihsan sai yayi kokari ya dauka ya ba su diyan bi ihsanin da kyautatawa zalika tafifun min rabbikum wa rahma wannan saukakawa ne daga gurin ubangijinku da rahma amma fa man da ba'da zalika duk wanda ya ketara iyaka bayan haka bayan an ba shi diya ya je ya kashe wanda ya masa kisan falahu azabun alim yana da azaba mai radadi abinda wannan aya take isarwa shine akwai abin da ke faruwa wanda zaka ga wani ya kashe wani ko kuma suna husuma kuma wannan kisan ba wai wani dalili bane daga cikin dalilan addinin musulunci yasa yayi wannan kisa kisa ne ta iya yiwa ta hanyar zalunci ko kuma kisa ne ta hanyar suna husuma ko kuma kisa ne akan wani abu daban kamar yadda yake faruwa a zamanin jahiliya da yawa to shine Allah ya saukar da hukunci wannan hukuncin shine duk wanda ya kashe a kashe shi wannan alhurru bil hurri wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa ba yana nufin iktisasi ne na dan bawa ya kashe wato mai yanci ya kashe bawa ba za a kashe wannan mai yancin ba malaman tafsiri da dama sun tafi akan haka mace in ta kashe namiji za a kashe ta namiji in ya kashe mace za a kashe shi haka bawa in ya kashe ya kashe yancacce za a kashe bawan haka yancacce in ya kashe bawa kamar yadda suka faɗa wasu kuma suka ce a wannan ayan ma ayan nan na annan nafsa bin nafsi ta shafe wannan ayan duk wanda ya kashe rai kawai babu wani maganin jiran abu kawai za a riga a kashe shi ne to aka ce al'umman da suka gabata kamar misalin al'umman annabi Musa alaihi salam idan mutum ya kashe rai to wajibi ne wanda yayi wannan kisan a kama shi a kashe shi a zamanin annabi annabi annabi annabi Isa alaihi salam sai aka dada samun sassautawa sai aka ce a wanda ya kashe rai za a iya barin sa ya biya diya na ran da ya kashe din a zamanin annabi annabi annabi Muhammad kuma sallallahu alaihi wasallam sai aka hada duka zaka iya idan mutum yayi kisa a kashe shi idan kuma an yafe masa an ce ya bada diya ya bayar da diya idan kuma ma iyalan wannan sun ce sun yafe gaba daya to shikenan gaba daya din ya yafu sabila da addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk cikin addinai babu addinin da ya kai annabi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauki duk wani abun da ke da tsanani cikin wata al'umma to an sassauta shi ma al'umman manzon Allah zaka ga al'umman da suka gabata ko najasa ne ya taba jikin mutum sai dai ya dauki dutse yayi ta gogawa yayi ta gogawa sai ya karja wannan jikin wannan gurin jini ya fita amma al'umman manzon Allah annabi ya ce an ba shi ruwa wanda yake tsarkake komai da komai alma'u tahurun ruwa ruwa wato ya zamo yana tsarkake komai da komai sannan al'umman da suka gabata masallacin su wani waje ne ke bantacce wanda za a taru kawai a iya wannan wajen za a iya yin ibada amma al'umman manzon Allah annabi yace wa ju'ilat fiyal ardu kulluha masjidan ko ina a duniya masallaci ne ko a jeji kake ko akan hanya kake sallah ya kama ka ba za ka ce sai ka dawo wani rihaba domin kai sallah ba a wannan wajen da kai sallah yana daga cikin abubuwan da aka keɓanci al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi abubuwan da aka tara ma al'umman baya sannan kuma aka zo aka yi ƙari wato ma al'umman annabi Muhammadu akai akwai wani lokaci shi dina Umar bin Khattab radiyallahu anhu na zaune sai ga wasu samaruka biyu sun kamo wani mutum ba kauye suka zo suka ce ya ya amiral mu'mini wannan mutum ya kashe mana babanmu muna son kamar yadda ya kashe mana babanmu ka dauki mataki a kansa a kashe shi kamar yadda Allah Ubangiji ya yi umarni. Sidna Umar ya ce, Ka kashe shi, ya ce, Eh, na kashe shi ya amiran mu'minina. Kaza da kaza ne ya haɗa mu da shi, sai na ɗauki harbi abin harbi roban harbi, sai na harbe shi ina harbinsa sai ya faɗi ya mutu. Sidna Umar ya ce, To shi kenan, hukuncin kisa ya tabbata a kanka. Sai ce, He nemi alfarma gurin Sidna Umar. Ya ce, Shi abin da yake neman alfarma shi ne, yana son a bashi ya koma gurin iyalansa, yana da yara ƙananu wanda suke jin yunwa. yana da iyalansa suna cikin talauci yana son ya koma ya yi bankwana da su sannan kuma ya bar musu abin da za su samu su ci ya nema musu ya ba su kuma yana son ya je ya sanar da danginsa ga halin da yake ciki sidna umar ya ce shi ba zai lamince shi ba amma sidna umar sai ya kalli sahabbai ya ce shin a cikin ku akwai wanda zai lamince shi sidna abu zarar gifari sai daga hannu ya ce zan lamince shi ya amiral mu'minin ya ce za ka lamince shi ya ce zan lamince shi ya amiral mu'minin ya tafi idan bai dawo ba a kama ni a maimakon sa a mun hukunci shikenan kuwa aka sayyidina Abu Zar al-Ghifari ya lamunce shi su dai samari ya lamunce shi ne na kwana uku akan idan bai dawo kan kwana uku nan ba to da a zantar da hukunci akan sayyidina Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu shikenan kwana uku yayi ana jiran a ga me zai kasance safiya yayi Abu Zar wannan mutum bai dawo ba maraice yayi bai zo ba dan mangariba kawai sai aka gaishe yana kullowa sidna umar yana ganin sai yayi kabbara yace Allahu akbar yana isowa shikenan sai wato waɗannan mutane sidna umar yace me yasa ka dawo bayan ka tafi kuma zaka iya guduwa amma kuma ka dawo domin a yanke maka wannan hukunci mai tsanani yace ya amiral mu'minin na dawo ne domin kada na take dokan Allah da dokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai mutanen da suka ya kashe musu dan suka ce mun yafe masa mun yafe masa sidina Umar yace me yasa kuka yafe masa sai suka ce wato mun yi haka ne sabila da kar a ce rukon wato tausayi da jin kai da rahama ya tafi cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sidna abu zar yace ni kuma na dauki lamanansa ne ya rasulullah ya, ya amiral mu'minina domin kada a ce zumunci da tausayi ya tafi cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan addini wa'annan al'umman na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dama tuntuni suna da wannan taken ummatun hammadun al'umma ne masu yawan godiya kuma ummatun ruhama al'umma ne masu yawan jin kai sabila da annabin wannan al'umman annabi Muhammadu ne bushra lana ma'shar al-islam inna lana min al-inayati rukunan ghayra munhadimi ina ga zamu tsaya a nan wajen sai dai gobe idan Allah ya kai mu mu sake maimaita ayin insha Allah ta'ala sai kuma zamu amsa tambaya ina ganin a gurguje bismillah
jama'a assalamu alaikum akwai sakon jiya da muka sanar to bai san da muke so mu ya ci ba da mu sake maimaita shi saboda jama'a abinda suke nema su sake ji a farko mana mika godiya mu Allah subhanahu wataala wa shi malam da yake zuwa wannan waje yake fassara mana alqur'ani mai girma kuma yake ga mana wasu abubuwa daga cikin janibi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ya shafi aqidar mu dan ya kubitar da mu dan a gudu tare a tsira tare Allah ya saka masa alkai kuma har ila muna sake mika godiya wa jama'an da suka in bin jama'an da suka ta taimaka wajen gudanar da wannan tafsiri wajen sawa gidan rediyo gaba ɗayan su bayan mun tsaya mun kama sunayen su ba duk wanda suka taimaka mana tun daga kan mai naira biyar mai naira goma mai naira ɗari mai dubu ɗaya mai dubu goma duk kowa Allah ya biya masa kowa bukatun sa na alheri na zahiri da batini masu neman taimaka mana kuma da addu'o'i da dukkanin abubuwan da suke taimaka mana da yan agaji dukkan su kowa Allah ya biya kowa bukatun sa na alheri masu neman kuma ganin cewa wannan tafsiri ya tsaya Allah ka mana maganin su Allah ka fi mu sanin su kowa Allah ka mana maganin su albarkan annabi da alqur'ani kuma mutanen gidan rediyo su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi da kuma muna sake mika godiyar mu wa Alhaji Hamza Wunci mahaifin Umar Hamza Alfuci wanda shi ma daga cikin ɗaya babba ne daga cikin kwamitin nan ya aiko ta hannun ɗansa Umar cewa a mika wa malam gaisuwansa kullum yana sauraron sa shi ma muna mika masa godiya Allah ya saka masa da alkhairi har ila yau jama'an da suke sauraron wannan tafsiri ta kafan yada labarai da wayanda suke ji da social media su kan ma sun fi jin dukkanin abin da yake faruwa to wani wasu kuma wanda suke ji a kafan yada labarai suna jin wani sakon wani sakon ba sa ji to masu son jin complete wani abubuwan da malam yayi a baya mun faɗa cewa zai iya neman mu ta nambobi waya ta WhatsApp haka zai samu karatu malam tun daga farko har karshen watan Ramadana albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma duk wasu abubuwa da zai je ya taso daga baya bayan azumi na misali wasu muhadarori da malam zai yi a cikin gari ko kuma wasu abubuwa wanda ya taso na mas'ala na addini haka musamman yadda malam ya warware mana mas'alan sallan juma'a da idi ya tafi sakon duk yadda ake tsammani ya tafi alhamdulillah sakon ya tafi to muna godiya ma Allah irin wannan abubuwan mutum zai iya nema ƙarin bayani ko kuma wasu irin wannan abu makamancin haka ta wannan waje kuma jiya mun yi magana kan cewa wannan tafsiri babu ba wai wani ne da zai tsaya mana ba ya mu ya mu almajirai mene ne kananun kuɗi da nayi lissafi a baya mu muke taimaka babu wani dan siyasa da ciki da zai da aka yi tsammanin cewa ya taimaka mana cikin wannan kuɗi babu shi alhamdulillah ba muna alfahari ba to Allah ya daɗa buɗa mana idan ubangiji ya ga niyyar mu ya karba kuma alhamdulillah ubangiji ya ga niyyar mu da kyakkyawan niyya muka yi ba mun yi dan mu dan mu yi dan mu musguna wani mutum ɗaya ba alhamdulillah Allah kuma ya riga da ya karba tun da tafsirin malam duk yanda ake tsammanin tafsirin malam ya tafi ya riga da ya tafi yanda ma ba yi tsammanin tafsirin sa nan zai je ba tafsirin nan ya riga da ya ma wuce ma yanda ma mutum bai tsammani ba to alhamdulillah duk wanda suke neman neman wajen taimaka wanda suke ta nema cewa lalle zuwa wata shekara su ma ya kamata su shiga cikin kwamitin tafsiri don su taimaka wajen yada wannan sako to mun faɗa cewa da su zuwa zo su same mu da an yi sallan azumi insha Allah da sati ɗaya zuwa biyu za mu fara shirye-shiryen zuwa wata shekara don wata shekara muna so in abin da muke so ya samu ba muna so ne dukka a ce kafafen yada labaran nan har da ƙauyuka muna so mu je a kama a biya kuɗi wannan tafsirin malam ya rinka shiga lungu da sako duk yadda ba tsammani tafsirin ya tafi kuma faɗa cewa duk mai neman taimakawa dai iya zuwa ya zo ya shiga cikin wannan kwamiti dan ya ji irin tsare-tsare dai iya zuwa ya zo ya same mu kamar ni ma mai magana Zaraddini Suleiman ko kuma dai iya zuwa ya samu malam da suki da ke zawiyan gidan bare-bare da kuma na manta musamman zawiyan laushi sun aiko sako ya dan kwana biyu sosai ya kai so uku ma suna aikowa lallai a miƙa sakon su wa mala ta kai ga sallan la'asar wasu su ba sai a nan sun fice sun jira masallacin Alhaji Barau da ke sai hudu da wani abu suke tukunar sa fusan ya sun ji complete tafsirin malam sun ce lallai a miƙa sakon su gaisuwan su wa mala to su ma masu neman taimakawa a wannan yankin da su iya neman mu ko kuma su neman Umar Hamza Alfuci yana na cikin kasuwa shi ma za su iya da su iya jin ƙarin bayani da kuma wanda suke ta nan layi da iya neman mataimakin ladanin wannan masallaci na alhaji ɗallawa shi ne malam lawan da iya neman sa shi ma za iya samun neman ƙarin bayani wajen maganar shiga wajen taimaka wajen gudanar da wannan tafsiri musamman bayan sallah muna mun mun faɗa jiya kan cewa in dama ya samu muna so kaman karatun malam da yake na ashafa kaman mutane suke ta cewa ya kamata bayan sallah wannan tafsiri a rinka maimaita shi ko da so ɗaya a sati to mu abin da muke so in dama ya samu karatun ashafa da malam yake a wannan masallaci ranar juma'a ashafa rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kunsa duka a ciki to shi ita muke so a kai gidan rediyo a rinka sawa duk sati dan a rinka jin abubuwa bin da ya shafi janibi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimake mu Allah ya biya kowa bukatunsa na alheri na zai biya baɗini mai tambaya yana tambaya kan cewa malam yana so malam ya gaya ma ya masa fassarar salatul fati a takaice
to da akwai lokaci ne salatul fatihi ɗaya ne daga cikin manya-manyan salatan manzon Allah wanda tana da fa'idodi da darajoji wadda ba da su kirgu ba da an rudu mutane da samari wadda ba su yi karatu ba ana ce musu wai salatin fati ne ko kuma salatin wata ne a maroko wanda kuma alhamdulillah karatun da muka yi a baya an fayyace ma 'yan uwa 'yan uwa sun ji wannan salati ne daga manzon Allah wanda mun faɗo cewa salamatal kindi ruwayarsa wadda ya karba daga sidina ali karamallahu wajhahu hadisi mawqufi wadda ibnu kasir ya fitar cikin tafsirinsa suratul ahzabi aya na 54 inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ajerin hadisan da ya kawo hadisi na 18 ya kawo ruwayan nuhul kaifi daga salamatal kindi na Allahumma dahiyal madhuwati wa bari al masmukati wa jabbar al qulubi ala fitratiha sa'idiha wa shaqiha wa sa'idiha har zuwa karshe dai yaj'al shara'if salawatika wa nawami barkatika ala sayyidina Muhammadin al fatih lima ugrika wannan salati kuma a cikin ta akwai sunayen manzon Allah guda 16 guda 16 tun daga kan Muhammadu al-Fatihi al-Khatimi an-Nasiri al-Sabiqi al-Hadi duka sunanan in ka jirga zaka ga akwai sunayen Annabi guda 16 daga cikin falalolin ta kuma farkon ta kamar yadda ayatul kursi farkon ta ya fara da Allahu karshen ya kare da al-Azim to haka salatul Fatihi farkon ta ya fara da Allahumma karshen ta ya kare da wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim abin kuma da zamu gani Allahumma shine ya Allah salli ala kai salati wa Muhammadin annabi Muhammadu al-Fatihi mabudin lima uglika abinda aka rufe kamar yadda Allah yace annabi yace utitu mafatihal ardi ko kuma ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaghfiru fa yaqulu al-kadhib haka wal khatimi lima sabaka shikamashin wadanda suka gabata Allah ne yake ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin nasiril haqqi bil haqqi haka Allah ya ce ne taimakon gaskiya da gaskiya Allah ya ce wa yansuruka Allah nasaran aziza Allah zai taimake ka taimako buwayayye wal hadi ila siratikal mustaqim mai shiryarwa zuwa ga hanyar Allah madaidaiciya Allah ne yake wa innaka latahdi ila siratil mustaqim kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wa ala alihi haqqa qadrihi wa imtidarihi al-azim Allah ne yake قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة بانا نيمان كومي في سويا مكسنتان سوني عالي دي haka qadrihi wa imtidali lazim kuma annabi ne yace wallazi nafsi bi yadihi la ya'rifuni haqiqatan ghayru rabbi ma'ana Allah kai salati ma annabi da iyalansa gurgudan darajarsa da girman sa a gurinka wannan shine salatul fatihi me neman karin bayani kuma zai ji insha Allah a wani karatun zamu yalwata na'am
akwai namban waya da muka manta wanda zai samu karatun mu a WhatsApp shine 070 37 39 79 95 zero seven zero thirty seven thirty nine seventy nine ninety five ko kuma zero eight zero six two nine two one seven one seven duk mai neman karatun malam ko kuma ƙarin bayani akan abin da ya shafi karatuttukan malam zai iya neman mutu wannan lambobin a madadin ga wani takarda aka aiko a madadin wannan midiya mai suna a sama ma'ana sautin faida special media tana neman addu'a a wajen malam da kuma al'ummar musulmai gaba ɗaya wajen gudanar da abubuwan da take na watsa tafsiran malam da kuma tafsiran cikin da kuma tafsiran mu gaba ɗaya yawanci da ke wawwatsa tana neman addu'a wajen malam da al'ummar musulmai Allah ya taimake ta Allah ya ƙara mata basira da kuma Allah ya ƙara mata abubuwan aiki na zamani da take yi kuma tana sanar da cewa za iya neman za iya samun karatun malam complete a a plate haka adireshin su suna nan a titin wunci kusa da gidan dan kirana kobe street kuma za iya samun wannan nambobi a wajen zaman su wannan nambobi guda biyu da muka faɗa an aka kira za a same su da a samu wajen da suke sako ne daga manajan wannan studio media special mala aminu s abdullahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai la yau ga nan malam ali umar sanda nan muna ga malam yawanci abubuwan mu ya shi yake watsawa abin da ya shafi ta facebook wajen sanar da abubuwa kuma gashi ya zo a daidai yau malam ya sanar cewa ranar laraba Allah ya mu za a rufe wannan tafsiri to muna sanar da kai malam aliyu a ci gaba da wannan sako da ake turawa da kuma sakon da ake turawa na wancan gayyatar da malam ya faɗa muna so wanda suke tura a Facebook da WhatsApp in suka zo turawa su rinka haɗawa da karatun sallan idi da juma'a don sakon ya tafi tare assalamu alaikum
Allah ya saka da alkhairi Allah ya mana albarka Allah ya kara maulana shehu lafiya Allah ya kara masa nisan kwana Allah ya mana fatahi na arufai Allah ya mana fatahi na arufai albarkan manzon Allah Alhaji Dallawan din da Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka lafiya shehu malam Ibrahim Zafi Allah kara maka kusanci da manzon Allah da kai da mahaifinka da mahaifiyanka Allah ya tashi ka fadan mu albarkan manzon Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخ...